من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi a matsala ta bakwai ko muna kan bayani a kanta السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس أو من أعبد الناس لنجار والمجرور لي مضاف ومضاف لي مالا يتي مسألة تبقي واند دام يغانو وانا باب شيني duk wanda ya hada da Allah yana shirka da shi bai baya shirka da Allah to zai shiga aljanna baya shirka da Allah zai shiga aljanna wanda kuma ya haɗu da Allah yana shirka da Allah da wani koma waye ne wannan zai shiga wuta walau kana min abadin nasi ko da shine mafi bautan masu bautan mutane kamar a takaice kace a duk duniya babu mai bauta irin nasa shi yasa zamewan kafa shine abin tsoro Allah ya tsare ma'ana mutum ya fara kamar za a tafi kamar za a tafi zuwa wani lokaci kuma sai kaga abin ya juye a wancan satin na fara bayani a kan kila kaga mutum yana laifi wani ya ce bara ya mushi dariya haka ne ko yawa na dan fara tabo wannan matsala din ko kuma wani lokacin mutum yana wani laifi maimakon ya zami mu tsamo shi sai mu koma gefe guda a taɓa wulmuwan da sauransu a yi ta yi ne kawai wannan a musulunci misali kamar da na faɗa malamai ne suka bayani idan mutum ya ga wani yana laifi sai ya kai mishi dariya to shi wannan mutumin ba zai mutu ba sai Allah jarabe shi da wannan laifin in ko ba mishi haka ba to a cikin yayan shi garanti kawai sai dai jira lokaci so kaga in ma yayan nashi ne dai sun kira mishi ruwa kenan ko tunda ya zan yi mutum uku ne ai ya zan yi babana ne ya zan yi ɗana ne ya zan yi ɗan uwana ne an gane magana ko ma me yayi dai baban mutum baban shi ne kuma ko ma me yayi dai ɗanka ɗanka ne kuma ko da me inda dan uwanka dan uwanka ne ba a canza shi haka ne so kaga koma wanne ne a ciki ko shi wanda ya dariyar ko kuma cikin family shi mana ƴaƴan shi kenan abin ya faru da su ba zai so ba isa na faɗa ina maimaitawa idan mutum ya ga wani yana laifi abin da ake so a musulunci ya kalle shi kallo uku kallo nawa muka ce na farko ya gode ma Allah da shi bai jarrabe shi da irin wannan musibar ba na saban Allah da yake nan ko na biyu kuma ya tausaya ma wannan bawa da yake cikin wannan musiba da bambancin na barko da na biyu na barko godiya wa Allah da Allah shi bai jarrabe shi da wannan musibar ba da yake nan ko na biyu kuma ya tausaya ma wannan bawa da kaddara ta fada mishi cikon na hukun shi ne ya zan tsamo shi an gane magana misalin shi bara a dan fito ma da shi lalataccen misali na duniya ne akan kwatanta duniya a gane lahira shi da Allah waye zai ga dan uwan shi ya fada wuta ya kama dariya in dai tsakani da Allah ne maki daban dan uwa daban an gane maganan maki ya fada wuta wannan mutum ya murna wannan wani abu ne amma dai dan uwan mutum ya fada cikin wani tarko na wutan zai ana kona shi kuwa mai kama da wannan Allah kala dai mene zai tausaya masa to wanda yake sabon Allah fa ya kama ramin wuta ne yana so zai shiga kuma wani yana mashi dariya wutan duniya wannan ba komai bace alaji wutan duniya wannan wata toka ce wadda ba ma a lissafin ta gaba daya shi sa wutan lahira da ana mutuwa tashi ɗaya ne ko za a mutu to shi kawai tunda an karɓi mutuwan banda ita ne kawai shi yasa ake wannan rayuwa so misali abin da yasa na ce dan uwa shine maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al muslimu aqul muslim musulmi duk inda yake dan uwan musulmi ne mana ba ruwan addinin musulunci da kabilanci bangaranci yare ko launin fata ko mai kama da wannan mana inda aka ce wani musulmi ne bature ne to dan uwana ne aka ce wani musulmi ne dan china ne to dan uwana ne wani musulmi in yamuri ne dan uwana ne ma'ana musulunci ya hada kuma yan uwantar musulunci a ka'ida na musulunci ya fi yan uwanta na jini ba ku gane ba fa wannan dan uwan mutum ne na jini amma arne ne wannan dan uwan mutum ne na musulunci an dan gane yanzu magana ai ko ba wai ina nufin dan uwanka na musulunci da dan uwanka na jini kuma musulmi ba haka nake nufi ba an gane Hausa na dan uwanka wanda musulunci kuka hada sannan kuma ga dan uwanta na jini kaga wannan ai ba maganan kuma karshe ne wannan ko a wannan dan uwan mutum ne amma arne ne wannan kuma dan uwan shi ne amma addini suka hada to wannan dan uwan nashi na jini bai kai dan uwan shi na musulunci ba saboda wannan sun hada addini a dan ganin me nake cewa ko to sai ya zama mutum ya ga wani musulmi ya fada tarko na saban Allah sai ya kama dariya yana jin me yake nan dadi to kaga yanzu dan uwan shi yana hanyar wuta shi kuma yana yi to sai malamai suka ce to wannan mutumin ba zai fadi mutu ba sai shi ma ya fada wannan tarkon saboda me Allah subhanahu wataala shi yake juye zukatan bayi ba ya lalashi annabi bai ce ka kwantar da hankalinka inda na ga dama dukkan mutane da sun zama musulmi mana da ba bukatar a turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka zaka gan mu da imani ne irin na shi sayyidul wujud din sallallahu alaihi wasallam kaga ba bukatar maka wazi kai ma imanin ka geji ne kai ma ba bukatar kaman mene wa'azi sai yace wala yazaluna mukhtalifin yasa in kai mai kallon nan guda uku kaka sa a gaba to Allah sai ya taimake ka kuma ga falalama mutumin da yake wani hanya zai yi kauce hanya sai ka dawo da shi daidai kake fa da wanda abin da Allah ya ije maka daidai yake da wanda aka cika mawa duniyan nan da raƙuma a lokacin su ne kuɗin kamar ka ce faratu jeep a cika mawa duniyan nan da shi shi ne sakamakon abin da Allah ya baka sai dai ido baya gani saboda sai an je ramin ake gani an gane magana na sayidina ali ne duniya gidan aiki ne ba a saka maka a duniya lahira kuma gidan sakamako ne ba a bukatan aikinka an gane magana ma'ana da a ce mutumin da ya je lahira aka nuna mishi kai ne sanadiyyar shiriwon wani ga abin da aka ije maka idan ya dawo duniya za ga yadda zai koma to amma ba zai mai ba ba zai dawo ba to shine ka kalle shi da farko ka gode ma Allah da kai bai jarabe ka da wannan ba dan baka karfin jarabawan ba na biyu kuma ka tausaya mishi shi kaddara ta daren mishi don wannan hanyar wuta zai kai na uku kuma ya za a yi tsamo shi kun gane maganin kuwa irishi na na ibrahim alaihissalam ya yi ai ka gani shi tun da baya bautan gumaka an gane cikin suratu ibrahim allah ya ce wa idh kana ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada da alifin da lamun ba هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام yace ya Allah ina roƙonka alfarma wannan garin na Makka da na kawo Hajara baiwan shi kenan wanda take dauke da Annabi Isma'il dan shi kenan ko yace ina roƙonka ka sa mutane san su zo wurin cikin addu'o'in da yake nan sannan kuma Allah ka azurta su da amfani ƴaƴan itatuwa mai yawa a ciki sai Annabi Ibrahim alayhis salam yayi addu'a yace Allah ka tsiratar da ni kaga yanzu yana neman tsari kenan da ni da ‘ya'yana daga bautan gumaka to ya ga gane yana tausayin kuma wanda yake cikin wancan tarko sai koma cikin suratu maryam suratu mene je shafi na biyar shafin farko shafi na biyu shafi na uku to shafi na hudu mai wanziru mai yawmal hasarat idh qudiya al-amru fi ghaflatin wa hum la inna nahnu nirthul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un sai ce wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni akhafu ay yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya ai kaga yanzu ya roki Allah ya tsare shi shi da wane ƴaƴan shi daga wannan matsala ta bautan gumaka to yanzu kuma ya za ya tsamo baban shi kun gane magana yanzu ya za ya tsamo baban shi shine nake kawo mana hujja shine yace baba karka bauta mu shedan an gane magana ya abati lima ta'budu ma la yasmu ya fara yace me kake yasa kake bautan abin da baya ji baya gani wala yuhuni an kashe ba zai iya tare ma komai ba an gane maganan ko wannan amru bin jamuh ya ga haka wani tarihin sahabi ne a cikin sauran mina ta sahaba to amma ba lokacin shi ake magana ba yace dai abin da bai amfanan ka bai cutar da kai kuma ba zai iya tare maka ba yace ya abati inni kada ja'ani min ilmi wani ilimi ya zo min ni danka malami ya cika ilimin da kai na san baka da shi don haka fattabi ni ka zo ka bi ni a duka siratun ni zan shirya da kai hanya mai kakiya sai ce ya abati la ta abu da shaitan kar ka bauta ma shaitan duk wani abu da ake bauta ma in dai ba Allah bane shaitan ne asali bautan yake koma wurin sa an gane magana in ka cire masu bautan Allah musulmi kenan nagari ko to duk wani abu da ake bauta mawa rana ne mala'iku ne wata ne wuta ne iska ne da yan ba Allah ma amma suna da dodon sai duk wanda zaka je ce ma ba Allah ko yana da wani tsafi da ya yi imani da shi kuma yana tsoron shi to shi ne allon shi to ma'ana yake ya abati la ta abudu shaitan inna shaitana kan da rahmani asiya kar ka bauta mashi shaitan saboda shi shaitan mai saban Allah sai yace ya abati ya baba inni akaku ayya masaka azabu minar rahmani ina ina neman ni ina jin ma tsoron kar azaba ya same ka daga wurin mai rahama Allah kenan tunda me yake ma waɗanda suke shirka ba azaba ba to shi ne addu'an da shi yake yi anuwa yake nan annabi ibrahim alistar kaga yanzu yana so ya samu wa yake nan kun gane magana to godiya kuma da shi annabi ibrahim alaihissalam yake yi a koma cikin sotul bakara allah ya ce wa mayar gabo an millati ibrahima illa man safi hanar sahu wala gadi safai nahu fi duniya ina wuli akan tilamina salihina me faru sana ce iska lalahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbil alamina Allah ya ce ba wanda zai je ya kyamaci addini annabi Ibrahim sai dai wanda ya mai da kanshi wawa to kuma wannan za ka yi shi kamar tambaya Allah ya kai sai ya ce a wala kad istafainahu fi dunya mun zabe shi a duniya ne kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin cikin mutanen kirki a lahira idza qala lahu rabbu lokacin da ubangiji shi ya ce mishi aslim ka mika wuya Ibrahim kana ce aslamtu da rabbil alamin na mika wuya to wannan shine mafi daraja da kuma abun godiya tunda ya ce mai yayan shi me za ku bauta mu annabi ya kuma ya ce me yayin shi me za ku bauta mu saboda ya ije su akan mene farko ne iman musulunci na biyu wancan ya fada tarkon shirka na uku ya zan tsamo shi kun gane maganin kuwa to wanda ya ji da wannan to Allah zai taimake shi inda dama annabi sallama yake cewa inna alquluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha zukatan tambayi gaba ɗaya yana hannun Allah madaukakin sarki yaya hannun yake karkade a tambaya za ka gani a lahira kawai dai abin da ake so ka bauta ma Allah ma za ga Allah wannan da ya sama babu talaku za ga shi ni ma zan gan shi insha Allah an gane magana Qur'ani Allah ya ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskokin a ranar cike suke da haske kuma za su ga ubangijin su an gane maganan kuwa to shi wannan ba matsala to amma ka tsaya a duniya kana cewa ya hannun Allah wa ya saka ba dai an ce na da shi ba yaya suke laisa kamithlihi ba abin da ya kama da na Allah madaukakin sarki da haka kai ma din da kake shiriya a yau da kake ma wancan dariya kai ma din ya ga dama zai juya ka gobe kuma sai ka ji abin ya juye saboda mana ba za ka iya control din kanka ba sai dai idan ubangiji ya duba ma kawai yanzu wani lokacin sai mu je mai nasihan ka gane nasihan ba tasiri tun wani burin shi ya wulakanta ka kuma da ya san wannan wulakancin da yake so ya maka shi din kenan da ya san zunubin da yake dauka wallahi ko an bashi dan dai irin biliyan ɗayan nan ba zai yi ba biliyan ɗaya ba zai yi ba alaji ba kuɗi ne da zaka ce ma ai mai yawa ko ba zai yi ba saboda bayan da za a yi mutum yanzu misali me amfanin baɗi ba rai ka bashi kuma ya mutu to bai ci kuɗin ba ai to mutum ya aikata abin da zai halaka kanshi da kanshi ma'ana maimakon yi wa'azi ya jawo hankali ta hanyar yadda za a gane a yaji ya wulakanta wanda yake laifin ne shi kuma zara salama ya ce riba tana da kuba 46 ko 66 autanta shi ne wanda yake zina da uwan da ta haife shi can top ɗin shugaban ƙasan kenan shi ne wanda yake wulakanta ɗan uwan shi musulmi ma'ana a ce ga mai zina da uwan da ta yi naƙudan shi ta haife shi ga kuma wanda yake wulakanta musulmi ya ɗauke su banzaye ba ma wani abu bane shi a wurin shi to waye ne yake da zunubi kamar ka tambaya ne kace to shi wancan mai zina da uwan shi to laifin me yake kun gane maganan kuwa to shi sa su abubuwan muna yi shi da kullum ko a jikin mu amma kuma halaka ne Allah ya ba mu ikon jarawa to shine yace walau kana min a'badin nasi ko da shine mafi bautan masu bauta kuma sannan na wani magabaci ya hangi wasu matasa suna wasa da dariya duniya ta gama haduwa yace wancan har ya haura sadaki ne ma'ana wanda yake ma wancan dariya shi ya san makoman shi kun gane maganan kuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama wata rana yana tsaye haka yana cikin sahabbai sai wani tsoho tuku ya zo sai ya karɓi musulunci yana karɓa kumin shi kalmar shahada ya gama tsab ya juya zai tafi kawai sai ya faɗo akan raƙumin sai raƙumin ya taka shi shi kenan ko shulawa ya yi mai kenan ya mutu annabi ya kabbara ya ce ikon Allah aiki kaɗan bai to bai sallah ba bai azumi ba ba maganin zakka kuma ma ya shiga aljanna saboda mai annabi ya ce al'islamu ya dubbu ma kabla shi musulunci zai goge duk abin da mutum ya a baya duka gogewa zai dilitin gaba daya to yanzu ya koma empty kuma ga musulunci ba mun yi maganin bai tsaka wannan la ilaha illallah ta kadai gayya ba to shi yana da la'ila illallah kuma ba zanibi ba shi wancan ya iya shawo ta fi karfin shi ne ba iyaka ganin ka gaba ɗaya zunubi ne har yake ce ma Allah da Allah ya ce a ɗauko bi kaka kalmar la'ila illallah ya ce to me za ta yi da wannan zunubi kafar da yamma kudu da arewa ya riga ya yarda shi ya halaka to amma da aka sa bi kaka fa fa mun sa kulut mawazinu sai la ilaha ta danna wannan zunubin to dama kuma ya shi kenan an fita to shi fa wannan ka duba fa an goge zunubin gaba ɗaya kuma sannan ga la'ilaha illallahun kuma an gane magana to kaga yanzu wannan jiya kila mutum yana kallon shi dan wuta haka ne to amma saura 'yan mintoci kuma ya mutu kuma da yake ya rubuta an rubuta mishi aljanna ne sai yazo ya karɓi musulunci kuma ya juya kuma maganan kenan kun gane magana to wancan da yake ma wancan dariya shi har ya ga makoman shi ne ya je lahiran ya duba kun gane maganan su shi sa magabata da dama lokacin ba haka ba irin asiratul mubashari na birjanna sai na bakar da yake zuciyar wankakkiya ce fa kusan mutum biyar shi ya musuluntar da su kun gano ba an ce ma sai na mutum Allah ya shirye shi sanadiyar kai musulunta ya fi a cika ma duniya da raƙuma ba to shi sai na bakar a cikin goman da garanti su tun suna duniya suna tafiya a duniya amma sun san su yan aljanna ne Allah da wani certificate din da ya wuce wani da wani rankin da zaka samu ya wuce wani ya kai wannan din ma kai to amma kuma sayyidina bakar shi ne sanadiyar musuluntar mutum hudu ko biyar in to me kake nima kuma har usman ibn affan da kake ji shi da annabi yake cewa usman ko me kama Allah zai saka aljanna shine sanadiyar musuluntar shi sai ne sadala tu banu baitullah to ba tarihin sahaba muke yi ba to kaga da yake zuciyar mene wankakkiya ne sai ya zama in ya je da awan sai ya karbi mene ko bilal ladanin manzo sallama shi ne ya musuluntar da shi yana da abubuwa da yawa Allah ya sa mu dace to shine malam nan yake cewa walau kana min abadin nasi koda ko a mutane gaba ɗaya ba mai bauta irin nashi in dai ya haɗu da Allah yana shirka to ba mu fita kuma koda a ranar da zai mutu ne fiye shirka kun gane magana ma'ana a ce eh kamar na mai wannan kishiyan wannan opposite kenan ko kaga a ranar kai ba ma a rana ba within a cikin muntoci ya koma ga Allah ya musulunta kuma aka karɓaran kuma aka wuce da shi a matsayin dan aljanna to kuma a gefe guda kuma inda mutum ranan da zai mutu sauran mintoci ya fadi ya mutu kuma ta juye mishi shikenan an gane maganar to shi sa ya za a yi mutum kawai roƙon shi shine Allah ya samu mutu muna musulmai kawai kamar yadda annabawa suke yi zunubi gaba ɗaya ce deletion yawa gaskiya ne maganan ka haka yake ma'ana kamar yadda wancan ta yi deleting file gaba ɗaya ko na zunuban shi to haka wanda saura mintoci ya mutu ya shirka ta yi deleting ɗin gaba ɗaya eh yanzu ya koma kawai arne ne shi sallan da aka shekara hamsin ana yi kuma duk ta tafi a banza zakka duka an wahala duka duka duka duka isa shirka shine mafi hadarin abin da bawa zai fada ciki kuma ya shiga wani hali Allah ya tsare mu asamina na takwas almasalatul azima babban mas'ala su'alul khalil lahu wal nabihi wiqayatu ibadul asnam wato roƙon da badadi na gaban goshin Allah yayi shine al khalil annabi ibrahim ba wattaqada Allah ibrahima Allah ya rike annabi ibrahim alaihi salam badadi ma'ana na gaban goshi su biyu ne suke da rankin gaba daya daga shi sai da na ibrahim alaihissalam sai kuma sai da rujudi sallallahu alaihi wasallam su kaɗai ne a duniya mana duk wani annabin da ba waɗannan guda biyun ba bai da wannan ranka ɗin saboda shi kamar a ce a cikin ya'ya ne mai kuɗi ya zama misali wani alaji an lura yana bala'in san shi na yi hausan ko Allah ya samu dace ma'ana shi zai yi laifi ba a yi ta magana amma shi alajin ko faɗa ba ya yi to a cikin annaltu gaba daya mutum biyu ne suke da wannan rankin din daga shi na Ibrahim alayhi salam da Qur'ani ya tabbatar sai sayyidina Rasul zama shi kuma ya fada yace inna Allah takhadhani khalilan kamar takhadha Ibrahim saboda asali ya fara cewa ne yace inni atabarru ila Allah min an yakuna li minkum khalila law anni kuntu muttakhidan khalilan latakhadhtu Abu Bakr yace Allah ya tsare ni da in samu wani a cikin halitta gaba ɗaya in ji ina mushi kauna ta ƙarshe yace da da wanda zan ji ina mushi kauna ta ƙarshe to da Abubakar ne sai dai abokina ne kuma abokin aiki ne an gane magana sai shi ne ke cewa Allah ya rike ni ba daɗi na gaban goshi kamar yadda ya kama annabi ibrahim alaihissalam su suke da rankin mana cikin biyar ɗin da aka ware ɗin na annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da sayyidul wujudi to su biyu ne kuma suke da wannan rankin ɗin gaba ɗaya to shine malam nan yake cewa su'alul khalillah addu'an da shi na gaban goshin Allah annabi ibrahim alaihissalam yayi yayi wa kanshi wali nabihi kuma yama a wali banihi ko yama ƴaƴan shi cewa wiqayatu ibadatul asnam Allah ya tsare su daga bautan gumaka a tafiya na tara mas'ala ita ta itibarihi bihalil akthar wato ani yadda Shiyan Ibrahim ya dauka cewa mafi yawancin mutane bautan gumaka shine galibi da muka ce bautan gumaka mu abin da muke kawowa shine a sassaka wani abu ko ba shine ba a ba sassaka wani abu shi ne ba gaskiya akwai wanda allah shirin shi ne fa ba akwai rai a cikin mutum ba in aka zari mun za ce kwana na ya gari na mutu to wani allah shirin shi ne ƙur'ani ne tabbatar ba wai ni ne na faɗa ba ka san ya fi daɗi ka jawo aya hadisi wani lokacin sai ka ji an ce wannan ma ya inganta kuwa an gane maganin kuwa allah ya ce afara aita manitta kaza ilaha hu hawahu ashe baka ga wanda ya riki allan shi ran shi ba ran shi ita ce allan shi ba da yayi ma Allah wannan Allah ya ce ba adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da shi da ilimin nashi kaga ma ba ana magana ne jahili ba ba shi ne kishiyar malami ba a Allah ya ce baka ga wanda ya riki san ran shi allan shi ba sai na batar da shi kawai wa qatama ala qalbihi wa sam'i wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah yace sai na sama ganin nashi wani mulki kariya inda gaskiya ne ba zai ganta ba balle mene ya bi zuciyar kuma sai na rufe ta ba ta iya an san gaskiya sai kuma na sanya wani shi ma kariya a idan shi da kunnin da idan da zuciyar gaba ɗaya na rufe su ba wai gani wannan physical ba a'a asalin gaskiya sai an nuna ma sannan ka ganta ko to Allah ya ce shi ba zan nuna mishi ba asalin gaskiya ka ji gaskiya ka karbe ta ba fa ji na sauti mai shiga nan ba an gane maganan to Allah ya toshe mishi wannan shi to kaman bi anta me ya laifin shi sai ya ce a shi ya riki Allah shi ran shi ne ita ce take control din shi sai na bar shi da wannan bala'i to kaga wannan ai ba gunki bane rai ai ba gunki ne da a sassaka ba ko amma sai Allah ya ce sai ya rike ta a matsayin Allah ya ce sai ne mishi wannan ne kuma sannan ka sake koma watul alaihim na ba allazi atainahu ayatina fansalaka mina fa atbahu shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ya ce walau yushna la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu فمثله كمثل الكلب انتهى من عليه يلاث او تتركه يلاث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا جيت فقصص القصة لعلهم يتذكر ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون Allah ya ce buga musu misalin mutumin nan da muka bashi ayoyinmu mu gane ba wancan da na kawo na cikin suratul jasiya shafin da daga shi sai rabin shafin ka gama jasiya haminta shida daga sama hamayin dama bakwai ne a kaf jasiya dukan zukuru shura fusilat ghafir to in ka taho daga can sama to jasiya ne wanda daga ita zaka yi bankwana ka shiga na bakwai dan haka in kuma tare ne ita ce hanyar ta biyu shafin da daga shi sai shafin karshe Allah ya ce afara ita mani ta kaza ilahu an gane magana so dan kuma wannan zaka sake koma cikin suratul arafi can saba wanda daga bakara al imran nisa'i ma'ida an'am sai arafi to arafi Allah ya ce shi ne ke cewa watul alayhim ka ba su labari na ba allazi atainahu ayatina wannan da muka bashi ayi mu koma ida ban salaka min ha sai ja jikin shi daga ayoyin baya aiki da su Allah ya tsare mu Allah ya ce fa atbahu shaytan sai shedan ya bi bayan shi to a larabci da aka ce tabi'a ya bi atba'a ya bi to a fiqhul larabci shine idan aka ce tabi'a muhammadu ahmada muhammad ya bi ahmad to ba mamaki ya gan shi kun ba mamaki bai gan shi ba amma idan aka ce atba'a muhammadu ahmada to da ya bi shi sai da ya kama shi to shine irin shi Allah ya ce fa atba'ahu shaytan wanda muka bashi ayoyi sai ya zare ya aiki da su sai shaytan ya bi shi kuma ya cin mushi an gane magana Allah ya ce fa kana minal gawin sai ya zama cikin halakaku shi malamin ku gane ba in dai an tauna tsakuwa kana jin ayako za ta sha to an ce malami ya bi son rai an halakar da shi to wani shi ba kaji kuma can ga ma'ida ko a arabi nan kuma ga kuma jasiya ma'ana Allah yana maimaitawa ne saboda hankali ya mene ya rike kuma ya dauki abin serious kenan aiko Allah ya ba mu ikon gyarawa to shine malam nan yake cewa yadda annabi ibrahim alaihissalam itibaru yake wa la'akari bi halin aksar cewa mafi yawancin mutane su gunki suke bauta mu sai naka ce gunki mu galibi a wurinmu shine mutum ya ije wani abu ya kafe shi ko a'a ba sai wannan ba duk wanda suke bautan wani Allah kawai gunki ne kawai an gane maganan shi kuma ismun jamil ne bi kulli ma yu'badu min dunillah abinda ake ce ma dagutu suna ne gamame na duk abin da aka bauta mu wanda ba Allah ba kawai sunan shi dagutu an gane maganin kuwa in dai ko mutum ne kuma ya yadda da barton da ake mishi to ya shiga cikin dagutu amma idan an bauta mishi kuma bai yadda da bautan ba kuma baya cikin dagutu an gane bambancin kuwa misali ba akwai wasu abubuwa da idan mutum aka mishi bauta aka mishi kasan wani ya dauka kawai sai an sa goshi a ƙasa ne aka bauta ma wani ko a'a bin wani a cikin abin da Allah ya sani ka sani haramun ne ya halatta ma mutum ya bi shi haka shikenan ya zama Allah shi ku ji abin da na ce ba abin da yake misali yanzu misali bara in ce mana azumin Ramadana ba halas ne kuma umarni ne wajibi ba sai ni ce ba sai kayan Ramadana ba da Allah kyale su ai ka gaya an gane maganan kuwa to sai mutum ya bi shi akan wannan umarnin kun kun gane maganin kuwa to wanda yi wannan to ya bauta ma wancan din ne fa ya dan fito na'am kamar aikin hajji ga wanda Allah ya bashi iko an gane magana sai ya zama zai yi sai wani malamin ya ce miji kai da Allah ba wajibi a ciki da Allah kyale su aikin hajji ba ai ba wajibi bane akan ka kai ma shi kuma ya bi shi akan wannan umarnin ba wani dalili kawai shi wannan dalilin ne na cewa ba wajibi bane shi ya bi shi haka to ya zama Allah shi kenan ai shine amlam shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kore suna da abokanan tarayya ne cikin suratul shura kenan wannan hannun ta hudu a tattan ka haura Allah ya ce kore suna da abokanan tarayya ne waɗanda suke zauna su tsara musu ga abin da ya halatta ga kuma abin da ya haramta an gane magana to kaga kenan yanzu a gefe guda malam yayi ba zai bi gunki irin wannan da ake sassakawa ba amma kuma ya zama Allah shi ya zama gunkin shi kuma to amma kuma idan aka yi ma mutum yakan inkari ya ce shi ba ba haka bane ya ya ya barranta to shi kuma ba zai zama dagutu ba shi yasa lokacin da Allah ya saukar da innakum wa mata buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna sai mushrikan laraba suka kama murna Allah ne ya ce da ku da allolin naku Allah ya ce dukkan ku makamashin wuta ne da zan kona kawai da ku masu bautan kenan ko da allolin naku duka zan kona ku sai an namu shirkai su kama dariya a duniya ta hadu me a to annabi isa ma zai shiga kaji muhammad ko kun gane magana ba an ce da masu bautan da abin da aka bauta mawa ba Allah ya ce dukkan su zan haɗabu jahan hasabu wutan jahannama ne ta yake su duka zan zuba su a ciki ya zuga ce to a Muhammad abin ya girma ta kuma ya ce na tare da Annabi Isa to Annabi Isa ma kuma kaga an bauta mishi to kaga tun da Annabi Isa an bauta mishi kaga duka a to alhamdulillah sai mu tafi kawai shi yasa wani lokacin wani kan kama wata gaba anan yake so ya danna ka ko to amma a larabcin ma ba su gane larabcin ba duk da larabawa ne ba su fahimci gurin ba kuma da kyau kuma saboda in ka ji kalmar ma a larabci to ana magana da mara hankali ne man to shi ne wanda yake da hankali ma kuma wanda bai da hankali an gane magana yi za wannan game da nake faɗa lokacin akan gudu mana hau fador sai an dawo ba eh Allah kuwa saboda in ana so a dan zama abin sai an dan shiga gurin tukunna to da Allah ya ce innakum wa ma ta guduna min dunillahi sabu jahannam antum la waridu law kana ha'ulai alihatan ma waraduwa hum fiha lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun cikin suratul an'am anbiya kai afwan suratul anbiya shafin kusa da na karshe daga shi sai innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadu la yasmuna la yasmuna hasisa shafin karshe a cikin suratul anbiya kusa da wannan taha kenan ma'ana kusan izifi 30 to Allah ya ce ku da abin da kuke bauta muwa duk kautan jahannama zan hada ku to ai ya ce ma abin da kuke bauta ma kenan marasu hankali gumaka waye waye kun gane magana a wurin Allah ya tsira waye kenan kun gane magana a muna so ne mu mukaddara ma a ce ya yadda an bauta mishi kun ba ku gane ba mu dauka yanzu kani ya girmi yayin shi a bashi haka suna cewa taslimul jadali a malaman bangaren musulunci ma'ana mutum ne yake kamar sai kalli hulan nan na ya ce ya sawo bakan hula sai ka ce eh to bakan hula ba shi kenan ba ina ce da gadama ne to ba za yi da kai ba to shine mu dauka duk da mun yadda ba shi bai yadda an bauta mishi shi bai ci bai sasu ba kuma ko har ma kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi a gaban su ya ce Allah ba sasu ba ni na ce musu kai ne ubangiji na mu zo mu bauta ma duka an yi wannan a gaban kiristoci saboda su rasa bakin mene tunda ba annabi isa kuma kalle mishi ba eh sai Allah ya ce anta qulta lin nasi takiduni wa ummiya ilahaini min dunillah cikin suratul maida a shafin na karshe yace wai kai ne ka ce man mutane kiristoci su bauta maka kai da mahaifiyanka a kyala Allah a gaban dukkan billions of people za a tambayi annabi isa a gaban kiristoci bayan ya tuna mashi duk nemomin da ya mishi kana rayar da matacce da izinina kana warkar da kuturu da izinina kana warkar da makanta da izinina kana kana kana kana kana duk ya gama ya ce to kai ne kace musu bauta maka kuma kyale Allah kai da mamanka ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma ya kunu li ana kula ma laysa li haka abin da ban da yi baki ba zai yiwu ba to dai mu shaƙi shi ne muna maganan yadda ya ka Nabi Ibrahim ya dauka a nan gurin kenan ko girman mafi yawancin jama'a suna boton gumaka shine kai mu zuwa ga bagunki wannan da ake ijewa ba ba haka ne ko sai muka ce to kuma sai mushrikan larabawa suka rinka murna da Allah ya saukar da innakum ma ku da abin da kuke bauta mawa sai suka ce to ai annabi nan ya fado wai su a wurin su fadowan shine ai annabi Isa ana boton shi kuma kowa ma ya yadda ana bauta mishi ko na sai muka ce mu kaddara ma an bauta mishi kuma ya yadda an gane magana tunda ai yaddan shi shine laifin shi aiko an bauta mishi wannan wani abu ne amma ya yadda ko bai yadda ba to shine tambayan ko to mu kaddara ma ba fata ba mu kaddara ma ya yadda shine aka ce taslimul jadali to shine shi kuma Allah anan ma ya cira annabi Isa amma kaddara ma ya ya ma yadda da bautan saboda ya ce abinda kuke bauta mawa sai sawo ma shi kuma annabi Isa alaihi salam yana da hankali yayi kaga anan ma kenan ba su nasara ba kenan kun gane maganan to sannan kuma shi annabi isa ba zai zama abun bauta ba su suke bauta mushi kuma yana fighting against su da haka shi ba dagutu bane ku gane maganan fa dagutu shine ismun jami'u li kulli ma yu'badu min dunillah gamammun suna ne da duk abin da aka bauta mu wanda ba Allah ba to dagutu ne to sai aka ce dagutun kala biyu ne gunki wannan normal haka a sassaka ice a sassaka waye duka irin waɗannan abubuwan wannan gunki ne wannan abu ne sananne to wanda ba wannan ba fa kamar misali abota ma wani bawan Allah mutumin kirki ko wani waliyi cikin auliya ko annabi cikin annabawa ko manzi cikin manzanni ko mala'iku ko rana ko waye da sauransu sai aka tambaya to shi idan mutane ne in ya yadda da bautan da ake masa to ya zama dagutu idan bai yadda ba to bai zama dagutu ba an dan gane yadda abin yake to shi annabi isa kaga ba zai zama dagutu ba dan bai bai yadda ba tunda Allah ya bamu labari a cikin suratul maida har gurare guda biyu an gane magana yace laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam yace waɗanda suka ce annabi isan shine Allah ma sun zama arna kafirai sai Allah ya ce wa qala al-masihu na can cikin kenan wa qala al-masihu suratul maida sura ta biyar wa qala al-masihu shi annabi isa almasihu kenan ko na yi mana bayanin masihu dajjal da masihu bin maryam ko to a mana bayani kafin wuce yawwa wancan mai shafaffan ido ko batacce wannan kuma mai shafa a warke ko saboda zaka ji an ce ai Allahumma inni a'udhu bika min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ko don kuma Allah ya ce wa qala la masihu masihid dajjal masihu Isa ibn Maryam an gane kaga anan sun yi disemptin masihu masihu ko to shi mai shafaffen ido ɗaya ne shi dujar kenan shi kuma mai shafa a warke in ya shafa za a warke annabi Isa to sai Allah ya ce wa qalal masihu sai mai shafa a warke annabi Isa ke ne ce ya wani Isra'ila budullah rabbi wa rabbukum ya ku bani Isra'ila ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku kaga kenan sun ce shi Allah ne ma sai shi kuma ya ce musu mene a'a ku banu Isra'ila ku bauta ma Allah ubangiji na ni annabin Isa kuma ubangijinku innahu man yushrik billahi cikon ayan kenan duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljannata to Allah ya haramta mu wannan mutumin shiga aljanna kuma wa ma'awahum na makoman shi kuma wuta ne dama a gidan biyu ne yace duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mu shi shiga aljanna kuma makoman shi wuta ne shine abin da shi Annabi Isa ya faɗa musu alaihi salam to nan na farkon kuma a cikin suratul maida din laqad kafara allazina qalu inna Allaha al-masih an gane magana ko sai Allah ce mal masih ibn maryam illa rasulun kada kala min qabl laqad kafara alladhina qalu inna allaha salis salasa dama guri uku ne a cikin suratul mene maida Allah ya ce waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki ko sun zama arna an gane magana to kaga tunda bai yadda ba shi bai zama mene ba kenan bai zama dagutu ba Allah ya sa mu dace dan da wannan ne zaka iya gane amma wanda ake muwa bota kuma ya san ana mishi kuma ya ka bari to ya zama dagutu mana jahannama na jiran shi Allah ya tsare mu na'am eh kafin yanzu akwai biri da ake yi na yara eh za a yi fitar da siffar mutum eh yar tsana ko ke yan tsana eh to ita ma gunkin ne aka ce ba kyau eh to ba kyau mutum da inda ake shi na ga malamai suna suka mana faɗa ana cewa ba kyau Eh.
ne ya gani ma ɗaukar kuna kan Eh, kuma eh.
yanzu an sake samun ci gaba eh sai ka gaja ka masa hoton ka ne ko bi a yanzu oh hoton kake magana kenan a wannan a cika ta za a ganta siffar ko kamar karen ne ko kamar gudu eh ganta dai kuma da kayi na gane magana to karsa shi wannan kamanta halittar Allah ne shi shi abinda ake ce ma gunki fa shine mutum ya kudirce wannan abin yana da tasiri a rayuwar shi ne ya samar mai ko ya hana mai ku dan gane magana ba ga gane ba a'a har yanzu ba mu kai ba mu gama shi ba shi ba yanzu yana magana irin bibi ba da irin yan tsana a cika ta ganta dai da sauransu waɗanda duka ba gunki ba ne kawai ta gace an gane magana to me yasa ba su zama gumaka ba shi fa gunki shine mutum yana sa ran wannan abin ya jawo mai amfani ko ya ture mai bala'i kuma ko da ba yayin haka din ba amma shi aran shi ya yarda kun gane maganan kuwa to shi yasa ai asalin gumakan ai da- shi ne manufan shi ma kawai kun gane kun gane bambancin kuwa shi ko wannan wani ba- babi ne na saban Allah ma'ana da mutum zai haɗu da Allah da ƴar bebi ko da ƴar tsana ko da waso eba yana na a musulmin shi normal la ilaha illallah shi bata samu ko tasgaro ko ciwon kai an gane magana mutum abin da zaka ce kawai ya saba ma Allah ya ka abin kenan amma wanda ya iza wani abu kuma yana kudircewa a rashi wannan abin yana da tasiri a samun shi ko rashin shi kun dan gane magana to shi kuma wannan abun gunki ne ko da ku tabarma ne ta dai rashin fada ta ake aiko shi kuma wannan gunki ne shi kuma ka dan gane bambancin wancan kamanta halittar Allah ne da shi dan dama yayi alkawari a cikin suratul nisa'i na so ni ka gane bambancin shi wannan ba gu- ba gunki bane irin wancan dai da ake magana na al-asnam din nan rabbi inna kunna adlana kaseeran minan nasi ba yau wato ba shi bane shi wannan kamanta halittar Allah ne to wanda yake da inwa shine malaman suke ta kaiwa da kuma wanda ya sura za a ce rusa mishi rai da sauran wasu iba man ba za mu zo kanshi a bangaren tauhidi a cikin littafin nan in Allah ya so ya yadda to amma a babun a yadda kuma tambayoyin da yawa ko to ai ba dan karisa shi ba ku ya hakuri a ririke ka gane da yanzu maganan ko eh akwai maganganu gaskiya da yawa babi ne akan shi tunda na Aisha radiyallahu anha kun gane magana irin waɗannan abun wasan manzo Allah salama ya gani to akwai maganganu da dama akan shi ai kaman hutu ne ai ka gane magana akwai cikin malamai wanda suke tsanantawa akan hoto uba yasa kamar Nasiruddin Albani shi ba za ka taba ganin bidiyon shi ba asalin wancan ba albanin zariya ba ba za ka taba ganin bidiyon shi ba sai da wani hoto nashi da aka dauka to shi ne nan yake ta yawo ma na passport wannan bayan da ya iya tun da yana so zai je mene da da shi a fahimtar shi hoto kawai gaba daya ya tafi akan wancan hadisin ne shi aka gane maganan kuwa amma kuma a cikin malaman na asarin shi kenan irin su usaimin irin su bulu bas su kuma ba su dauke shi komai ba ba ku gane ba za ka zo suna jawabi ko suna karatu ana daukan bidiyon su da sauransu ana daukan hotunan su su dauka wannan to kaga wannan bambancin fahimta ne ka gane magana to in karisa wancan din tini shine matsala shi abin da ake ce ma gunki shine kullatan wannan abin yana da tasiri a gare mutum ko kuma jawo mishi amfani ko ture mishi ne ne amfani shi ran shi abin da yasa aka ce Allah shi a narai kenan tunda kaga ba wani abu ne da ake ganin ta physical ba ko saboda tana bashi umarni kuma tana hana shi ta bangaren wancan kuma umarni da hani ne shi kuma wancan da amlamu shuraka ushara ulau na umarni da hani ne ka gane magana to haka fa babin yana da fadi shi wancan wutan dai abinda wanda za su ke ganin laifi ne waɗanda suka an riƙe wuta sosai a kai kenan ma'ana na yara da suke wasa da su ka gane magana Allah ya sa mu dace na'am to shine da haka bai zama gunki ba irin wannan dai da ake bauta muwa Eh, yakan zama gunki ne da aka kulla wannan kamar yadda da, da wuttu da ya gusa da ya huka da nasara asalinsu auliya'u ne duka dukkansu waliyan Allah ne mutanen kirki Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda a cikin littafin al-Aqida na Fawzan al-Fawzan yace bayan an sako da Annabi Adam alayhi salam daga aljanna sai dai shekara dubu ba a shirka shirka abota mun Allah ba a yi sannan sai aka samu wata shekara kaddara ta sa wasu bayin Allah malamai suka yi mutuwa a tattare su malam hutu da malam yagusu da malam yauka da malam nasara su ne wakanda ta zaruna aliyar ta kunko malamai ne mu auliya wani to da suka mutu da gidan ya zo ya ce ya kamata a yi hotonsu ya ce masu wanda suke raya a wani lokacin idan su malam wani a ce za manta da shi abi kamata ba haka ba a yi hotunansu saboda yara an sun taso a ce kai koyi da malamin nan bawan allah ne ka ji asalin abu daga baya kuma sai suna yin mutum mutuminsu saboda yaro in ya taso a ce kaga wannan bawan allah ne akwai addini akwai ibada akwai waye to bayan shekaru kuma can sai ya zo ya ce musu to idan sun rasa ruwa fa zuwa suke su roƙe su sai su kai sakoncan sai Allah ya yi ruwa kaji abu da aka kaga daga hoto aka fara na'am shikenan kuma ga ashi ne nake ce maka yanzu ba na gama maka matsala yanzu kamar Nasiruddin Albani eh dan karisa maka yanzu misali shi Nasiruddin Albani shi a wurin shi ka gane maganin kuwa duk wanda ya sa hoto hoto kowane iri sai kawo maka wancan hadisin na kare da hoto a gida din nan malaiku ba sa kusantar gidan da sauransu kana tare da ni to shi a gurin shi duk wanda ya dauki hoto ya saba ma Allah hoton da ba saban Allah ba passport ko irin na makaranta wanda ba dama an ce sai ka kawo sannan za a filin dinka amma kawai ne kwalliya haka a dauke ni hoto shi a gurin shi na saba ma Allah kamar ne ƙarya na saba ma Allah to haka yake ka gane fahimtar shi su kuma a lokacin da su sobi suke cewa a su wannan ba su fahimce shi a haka ba kuma duka hadisin ɗaya ne to sai na ce maka wannan maganar ita yar bebi ka gane magana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yara kanana suke wasa da su annabi ya san da wannan shi ne kore maka maganar shirka din sai na ce maka to maganganun malamai min na ta faɗa ko nan karatu mu na saba ko na ce daidai matsala a na addini da za ka gaba a sabani a kanta ba ka gane maganan kuwa to shi ne sai nake ce ka to kaga wanda ya fi kwanciya maka a rai shi ne kawai za ka bi shi ni na zo in kore maka shirka ne don shirka ban an kawar da ita gaba ɗaya ita ce ogan ke na ko cewa wannan abun ba ma shirka ba ne ba kafirci ba ne ba ba ba wutan wanda suka rike wuta su ne suke ganin cewa ba kyau ba daidai ba ne ka gane maganan kuwa ijewa din ka gane maganan to shi ne in irin wanda zai zo kawo ya kawo maka sayyidina rasulullah ya dawo daga tafiya aisha radiyallahu anha ta hange shi ta irin zuwa ta tare mijinta din nan ya jefar da ita ya je ya ga labulan da yake dauke da hotuna ka gane magana to duka irin wannan su ta kawo maka su a matsayin hujjojin su na cewa hoto ba kyau ga annabi yayi fada ga waye ga waye to wannan kenan to Allah ya sa mu dace na'am ta wannan a dama ai zai yi sabi ne wanda oh wannan maganan yar bibi kenan da ya tsana eh abin na taba jin kan jama'a ya nuna a kai eh har za ka yi da yabi eh dan yara ne su wasa da shi eh ba samu ba samu Allah ba Eh.
ya ne wanda yi zuwa da shi in na na na gane ba dama ba da su to shine fahimtar shine malaman suka abin nan Allah ya samu dace na eh
shi ne da wannan littafi eh da farko ya kawo mana rawan eh eh gaskiya ne shi kuma sai da abubuwa eh sun karo da abubuwa sun juye kenan ko eh su yi da muke neman ilimi yanzu eh
idan mutum ya tsinci kanshi akan abin da yake aikatawa eh ya gyara eh shi ya tsira kenan ko haka abin yake idan kuma mutum ya kasa eh to in kuma inda ba a je ba mutum har rai ya hale shi kuma shi wannan Allah na ya gurin ma eh Allah na karban uzuri masha Allah sai Eh.
tambaya na biyu.
eh na'am kaman kaman yadda ne ake cewa uh, globalization eh yawancin muna idan aka ce masu duba yanayi sun ce za a yi ruwa eh gaskiya ana bilimin da wannan za a yi ruwa yau kaman da bakin kwarya eh a guri kaza da kaza da kaza musamman ana fari eh an ce ai yau masu hasashen yanayi sun ce za a yi ruwa eh kuma mutanen mu gaskiya dukan mu ana sare da haka da sun ce
eh sai a rinka sare haka wato abin abin da ake cewa a bangaren du- a ilimi na a bincike ba ƙarya ba ne ka gane maganan amma misali su a bincikensu yanayin zafi da sauran da sauransu da suke degrees ɗin su kenan ko ya nuna musu cewa za a iya samun ruwa amma wanda ya ka ba da confirmation to shine ya laifi an gane maganan amma ka yi bincike ka ce based of na ilimi da ni na fahimta a yanayin zafin garin nan za a iya samun ruwa sai aka samu ruwa ba laifi ba ne wannan ka gane magana ma'ana mutum ya gina abin shi akan bincike na in zafi ya kai kaza ana iya samun ruwa so abin da nake faɗa ina maimaita shi ne na so mu gane cewa ba fa wancan sama da rana take tafiya a nan ne fa ruwa yake saukowa ba fa wannan rana da take bi ta sama take gangarawa ba inda taurarin nan suke fitowa ba ba fa daga nan ne ruwan sama yake saukowa ba fa to kaga daga nan zaka fahimci cewa misali me tasirin zafi da da da a'a Allah subhanahu wataala alqur'ani yayi bayanin yadda yake yin ruwa an gane maganar kuwa alam tara anna Allah yuji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukabatan laka yakrum wa yunzilu minas sama'i fi- min jibalin fiha min baradin fayshib bi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqi yazabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan nahar wallahu ladhi arsala min ar-riyah fatusiru sahaban Allah yace nan cikin suratul fatir fasukunahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-arda ba'da mautiha ka koma cikin suratul ar-rum Allah yace Allahu ladhi arsala ar-riyah fatusiru sahaban fayabsutu wancan fasukunahu wannan fayabsutuhu wancan alantar annallahi yujji sahaba da haka duk wanne daban-daban ne wancan ina ga cikin mu'minin kono wannan wanda na kawo na bi- fatir wancan kuma wanda na kawo na rum kaga masu rurin ba ɗaya bane yayi bayanin yadda yake ruwa da kuma yadda yake tsarawa shine asali wannan jidon ne yake kada shi da iska idan ya je ya taru a wuri ɗaya Allah ya ce sai mu sawo iska kuma sai ya taho da shi har iskan da take zuwa sai da Allah ya bada labari bushiran bai ne ta yi rahamati wata take zuwa ta yi bishara ga ruwan nan sai wannan iskan ta zo sai ga ruwa ya fara mene sauka da haka wannan girgije din da Allah yake magana shi din shi ne yake yin ruwa to shi din ya ake samar da shi an gane maganan kuwa shi ne yake yin ruwa to kuma yanayin zafin yake sanadiyar shi sai ya jawo wannan faruwan wannan to shi kuma wannan ba za ka karyata shi ba a matsayin ilimi me yake da fito da wannan shine Qur'ani ya tabbatar da girgije ne wannan sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan an ka koma ko da ciki Na'am. Sai Allah subhanahu wata'ala yake magana akan yadda yake yin ruwa. Allah yake baga Allah yana koro gizagizai ba girgije wannan jido ko da yawan sama duka dai an dai gane me nake cewa ko Allah yake sai ya taho da su da iska sai ya shayar da garin da babu ruwa sai kuma a wayi gari kuma gashi duk laiba kamar yadda muka sha ruwa alhamdulillah Allah ya kawo mana ko yawwa so sai kuma hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama na wancan mutumin manomin da yake kasa amfanin shi uku ya bada zakka ɗaya kuma ya bari ya gyara amfani ɗaya ce ya gidan shi wani yana tafiya ai sai ya ji wani gije-gije a saman shi haka a saman girgija ana magana ana shayar da gonan wani zuwa an jima sai aka saki ruwa a wurin sai ruwan ya gangara zuwa har gonan mutum hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shikenan sai ya bi inda ruwan yake bi sai ya kai shi zuwa gonan sai shi a zaman girgijen ya ji an kira sunan mutumin sai ya tambaye shi a sunan ka malam ya ce suna na wani sai ya ji sunan irin na wancan din ne sai shi da Allah me kake yi ma Allah ko ya ce lafiya ya ce to kaji kaji kaji zai ce to shi abin da ya sani dai in kasa amfanin da ya samu uku ne ɗaya ya bawa zakka ɗaya kuma ya taimaki mabukata ɗaya kuma a ci a abin nan an gane magana to idan na salama ya ce a saman girgije shi mai maganan yake aka ce ma wannan hadarin girgizan kenan ko ya yi ruwa ma gonan wani kaga ba wancan saman bane to me yasa mu muke cewa wancan saman ne saboda mu abin da muka yarda da shi kuma muka taso shine aka ce sama'u to ana nufin sama ne wancan su kuma a larabci idan aka ce sama'u shine duk abin da ya wuce saman kanka tunan shi sama'u da haka da zan iya cewa misali uhisu shay'an fi sama'i nuna haka ina jin wani abu haka a saman ne to ina nufin kuma saman kwanan nan ne idan littafi ne kake so ka duba fiqhul lugha na abul mansura salabi idan ta ma nisa bangaren ma'ana larabci idan balarabi ya ce kaza zai ce maka kaza yake nufi ya ce kullu bina'in murabba'in fahuwal ka'aba ya ce duk gini mai fokwana to sunan shi ka'aba muku idan aka ce ka'aba me yake fara zuwa haka ne ko to yanzu da zan kalli wannan ɗakin ce a na jiri suna fil ka'abati ce a ka'abati kuma shi ma yanzu masallacin ka'aba ne wani masu ya kawo kamar na kafirta ko to kuma duk gini mai fokwana sunan shi ka'abatu da larabci amma an aka ce ka'aba aka shiru ana da mai nake nan wancan ita mai fokwana din wancan na masjidil haram to duk abin da ya wuce saman ka idan kuma wancan ya ma nisa ga tafsiri na sa'ad sa'idi malamin su usaimin sunan shi tafsir karimar rahman fi tafsir kalamul manan an gane magana kaka je da nisa wa in kuntum fi rabbin manas dalala wannan ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum farko farko da ka gama alamomin mumunai a sha aya biyar kenan ka zo ayoyi arna biyu kenan ka zo ayoyi sha uku na munafukai ka gama to ya sai ya yi wannan su gudu rabbakum ne a cikin bakara to wannan tafsirin ka je daidai nan gurin ya bayani ya ce wallahu alam larabawa malamai suka ce duk abin da ya haura saman kanka tunan shi sama'u ba Allah ya ce Allah ya ji larda firashan ba wasu sama bina sai cewa an zalami na sama'i ba ya saukar daga sama ruwa kenan ko to shi ne ke magana suka ce duk abin da yake sama haka kuma yake da larabci da haka yanzu girgije da yake samu Allah yake kiran shi sama amma ba sama wancan ba to abin da zai da fito maka da kuma magana shi ne na ce muku muna tare da aboki na shigo makarantar ya ce su a jos wani lokacin girgije yakan makale a dutse tunda suna da manyan duwatsu ya ta cuku-cuku mu ka gane mu ba mu saba gani ba to shi kuma ido da ido ne kuma ya ce wani lokaci a kan musu wannan shanya sai zama aiki kamar jos haka sun fi mu samun ruwa sosai to dai mu sha izini kaga shi girgizan yana kallo yana ta cuku cuku dutse ya yi mene kenan iska ya koro su wanda suke kasa kasa ne dutse ya kama shi abokina ne ko wannan sallan ya kwana gidana ne ba wai wani ne na ban labarin ba a shi abokina ne shugaban makarantar mu to kaga ya tsinka ce dole wancan sama din ne to to a ina ga hujjoji kuma da yake tabbatarwa annan malam littafin tafsiri na faɗa maka ai ko wancan Allah ya sa mu dace to kuma ai za mu sallah eh bala'i ko ta jawo mai amfani eh eh duka dai da sauransu irin waɗannan abubuwa za mu zo kan shi inna rukawa tama'im wa tiwala shirkun abdullahi dan masaudi ya ce ayan nabi ya ce lalle rukuya da layu da abinda mata suke yi da mazan su so su duka shirka ne to ga za mu je a wannan littafin ne za mu je insha Allah sai a kwanci a can ko wallahi sa mu dace eh subhanaka allahumma a lokacin wane wannan littafin ya kamata a samu mata su ma abin da suka yi.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta